فرادف من أخاف الرقني وحبعة رد اللذات بالعلم يا لائمي في الهوى الأجرية معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلمي أدتك حالي لا سري بمستكري أنا لوسات ولا دائبي بمنحسمي محتى النساء لكن لس أسمعه إن المحب أنا الأزال في سممي إني تامت نسيحة الثيب في أزلي والثيب أبعد في نسهم أنا التهمي na'am to dama dai kamar yadda muka faɗa cewa shi mai wannan littafi saboda adibi ne shi kusan a cikin wannan waka tasa yana fita daga wannan usulubi zuwa wannan usulubi mun ji tun daga farkon littafin nan yadda yake nuna cewa yana yin tambaya kamar yana nuna akwai bangaren tajiridi ne yana nuna cewa kamar ba shi bane ya dauko wani abokin magana ne mu haɗe suna magana tare da shi cewa me dalilin abin da ya sa na ganka cewa kana kuka kuma kukan naka har ya zama ya cuɗanya da jini ko saboda tsananin kukan nan naka kamar yadda duk muka bayani bayan ya zo wannan abun sai kuma ya zo ya nuna cewa ya na ganka kai wato kamar an jarabe ka da soyayya wanda yake nuna cewa shi mai soyayya nan kamar yadda muka faɗa kamar yana inkarin cewa shi a wajensa ai yana inkarin soyayya ma ya kawo masa waɗansu misalai wanda ya nuna cewa eh hakika ba lalle ba yanda za a gan sai tare da mai soyayya ake ganin su to bayan dai ya kafa masa wannan hujjar ya tabbatar shi wannan mai soyayya ya tabbatar cewa eh hakika wannan alamun da aka nuna masa eh hakika an tabbatar masa cewa mai soyayya ne shi kaga ba zan inkari kenan ko to kaga me zai yi sai ya ansa ai na'am sai ya ce na'am eh hakika abin da ka faɗa ina alamomin nan kan hakika ya tabbatar da cewa ni mai soyayya ne duk waɗannan abubuwan da ka faɗa ya bayyana cewa hakika ni mai soyayya ne
saradai kuma na hawa sai ya ce saradai kuma na hawa san kaga yanzu kuma an tashi daga tajiridi tun da dan ana magana kamar yadda ga maka da ana magana zancen da mutumin da yake ga'ibi sai kuma ga'ibi ya yi nisa sai aka dawo kan muhadabi aka kawo kan muhadabi sai kuma ga abin yanzu to a ya tafi da komai da komai sai shi kansa yake nuna cewa to kuma ni ne ma yanzu mai soyayya sai ce sara ɗaya man ahawa yanzu kuma kaga ahawa an kuma lafazi na mutakallimi yanzu kuma ake magana an tashi daga zancen mu haɗabi ai wanda yake baya nan ga'ibi an dawo kan mu haɗabi kuma yanzu an dawo kan mu mutakallimi da kansa yace eh hakika ɗaya man ahawa hayalin man ahawa wanda nake so sara shine ya tafi da ni da daddare shi ɗaya ku akwai hayali ainihin hayali an faɗa shine idan an gaya maka wani abu ko baka taba kawo shi ba ko ka zuwa maka bai yanzu aka ce maka maka za ka kawo ai ga yanda ka'aba take ga yanda masallaci yake ga yanda kabarin annabi yake zaka dinga kawo a zuciyarka ko haka ne ko ba haka bane da zuciyarka haka dinga kawo to shi dai shi ma haka ne hayalin ne amma shi na idan misali wani abu kake so ka ta kawo wannan abun har ya sa ka saboda yawan kawo shi haka kima barcin ka ka san mutumin da yake mai so haka yake so to shi ake kira daifu shi ma hayalin ne amma yakan zama galiban a cikin bacci saboda yawan tunanin wanda kake so sai ce to irin wannan ɗaya kuma a hawa ɗan hayalin wanda nake so ɗin sara shi ne yake tafi da ni da dare yanzu ba a raƙa ni sai ya rasar da ni bacci ya sa ni kwata-kwata na rasa bacci kaga dai mutum yanzu da ya yi confession da ya cewa yi hakika a cikin soyayya yi kenan yanzu kaga wal hubu kaga yace so kuwa ya tarbin lazzati ai yana bujirewa allazati jijiyan daɗi da alami da radadi kaga yana zan yi tabbatar maka da cewa dinnan wancan abin da ka gani na rama da hawayen can duk da ka gani ashe fa kamar yana ƙara tabbatar maka cewa eh hakika fa a cikin soyayya yake domin kamar yadda muka faɗa ita duk inda soyayya take tana tare da daɗi ne amma kuma akwai azaba tare da ita na cewar wannan san da kake wa abun shi zai hana ka cin abinci wanda kuma dama kamar yadda muka faɗa abin da yake kawo yin bacci shine yawan cin abinci yawan cin abinci shi ke kawo yawan shan ruwa daga nan kuma yawan shan ruwa shi ke kawo rutuba a jiki a samu ɗanyantaka daga nan kuma ita rukuba na ita take hawa sai ta samu kwalwa ta samu kwalwa da jinsu sata sannan sai kwalwa ta samu ni'ima ta ci bacci sai a samu hutu shi sa galibin duk mutum mai cin abinci ba za ka rasa shi da irin wannan son kwanciya ba da son hutu to duk wannan abubuwan da ya faɗa idan kuma aka san sa ya zo shi mai soyayya saboda ya kasa cin abinci saboda son wanda yake so da kullum tunaninsa sai aka sai rukuba ya zo harara ta zo in harara ta zo shikenan sai ta zama ta hana shi sakat sai zama ba zai iya baccin ba shi ne kamar abin da faɗa ya ci a can baya ce ya harka bacci to kaga wannan ai azaba ce to shi ne ya ce to ita soyayya tana zuwa da irin waɗannan azabar dalilin da ya sa kenan kaga ya samu rama kuma kaga ya samu rashin bacci ɗin
ya la'imi fil hawa to ya la'imi yace ya mai zargi na fil hawa a cikin sannan wai da nake yi na'am tunda al'uzuriya ai shi ya gaya masa ko ya ce masa to shikenan tunda duk wannan abubuwan yanzu dai soyayya nan ta tabbata to me yasa kake sa kanka a cikin wahala ka san shi mai soyayya duk lokacin da ka zo ka zarge shi shi zai dinga ganin ka kaman wawa kai ma kana ganin sa wawa dan me yasa zaka shiga cikin shi yana ganin cewa ai shi karshen cin nasara ne a wajen sa wannan soyayya da yake kai kuma zaka zo ka dinga ganin wahalar da kansa yake tafa mun kana tafa mun ma wata ce kake so kana tafa mun santa kana tafa mun santa dan me yasa zaka irin wannan soyayya ka fara rama shi kuma zai dinga ganin ka ai dan baka shiga cikin wannan harka bane shi zaka ke inda ka dandana ai da ba za ka zo ka faɗi wannan abu shi shine yake gaya mana ya kaya kai mai zargi na al'uzuri al'uzuri ne ma'aziratan eh ma'aziratan ne Eh.
ilaika alhawa alhawa ne so na Na'am.
al'uzuriya na'am ko al'uzuri kai ko sai al'uzuri uzuri yawwa saboda ni- nisba ne Na'am.
shi sannan nawa yana da fuska guda biyu ko al'uzuri wannan sannawa irin wanda ake dangana shi ne zuwa kabila ta bani uzrata ita kabila ta bani uzrata wata kabila ce da take a can yaman mashhuriya ita ta yi suna a wajen so soyayya sun shahara kwarai da gaske domin su a wajen su idan soyayya kan abin da suke so yayi nisa har ta kan kai su zuwa halaka kamar mutum kwata-kwata ma ya ma ya shiga wani halaka ma har ya mutu ma saboda san da yake to shi sa larabawa idan suna magana zancen soyayya suke dangana in so ya kai irin so irin na wannan wanda yi nisa din da yawa Na'am.
sai a dangana irin wannan kan irin wannan so na kabila bani uzratan to shi sa sai yace ni fa so na da nake yi ba irin so ne irin na bani uzratan nan ba shine al-uzri kenan ko kuma a'a sannan da nake yi al'uduri irin fa wanda ake karban hanzarinsa ne ba wai so ne wanda yake jigar-jigar ba a'a wanda yake mu- mufarridi ne yayi nisa ne a cikin soya to zaka irin wanda zaka karba hanzari lalle lalle kai mun uzuri ne wato kada ka tsammanin zan dawo daga wannan soyayya da kake zargina don ba zan dawo ba to zai ma'aziratan iya zama irin wannan ma'azirata dinnan shi kuma zai iya zama fuskar biyu ai uqaddimu ma'azirata ina gabata maka hanzarina ko kuma ya zama labari ne na mutada mahzufi hazihi ma'aziratun wannan hanzari na ce ita ce nake gaya maka cewa ni soyayyen nan tawa ba wace zan tawa bace ko kuma ya zama shine mubtadan akwai labarin sa ma'aziratun hanzari na kuzhamin ka karbe ta daga gare ni ko kuma minni ilaika kuzhamin ni ilaika karbe ta daga gare ni kaga uzuriya ya zama ma'aziratun ya zama ma'aziratun din ya zama shine mubtada Eh.
sai ya zama kuzhamin ni din sai ya zama shine labari to kowanne dai daga ciki zai iya karbuwa a cikin waɗannan abubuwa na'am ni ilaika ai ile minni ilaika zuwa gare ka karbe ta minni ilaika zuwa gare ka walau an sabta to yace da kai adalci ma lam talimi kada baka zarge ni ba to me ita soyayya al'amari ne abinda ake zargin mutum al'amari wanda yake ihtiyari shine idan ka je ka jefa kanka a cikin abu sai a ce to shi ganin bar a zarge ka amma al'amari wanda yake kahari abu ne dole kai a wajenka in ya riga ya zo ya sai so ya yanzu in ta zo ka yi zaka dakatar da ita amma da ka dakatar da ita ba wani malukin da yake cewa bari in je in shiga da soyayya da kaina da kaina a an ta zo ne kawai dole ba yanda ka iya dole sai ka yi ta to tunda ku haka ne bai kamata a zargi mutum akan wannan ba to shi za yake faɗa yake cewa bai kamata ni ka zargi ni akan wannan abu ba domin wajibi ne ne in soyayya idan wani mawaki yake cewa wa aibul fata fi ma a tabihi tiyari shi aibun da za a ce an zargi bawa idan ya yi abu ne abu da yake ni tiyari amma wala aibu fi ma kana hulqan murakkab ba dama ka zarge shi a cikin aibi a cikin abin da yake ya zama ɗabi'a ne wanda zuwan masa yi bayan da za ka iya zuwa wannan ka zarge shi ba ka zarge shi a cikin waɗannan abubuwa ta dalilin abin da ya sa kenan ya faɗi wannan ah, hanzarin nasu na'am adatka haliya to a ciki za mu dakata a nan a ciki a baki cikin da muka faɗa na baya kamar yadda na faɗa yana tafiya ne akwai fa'idodi da dama da ya kan faɗa akwai baicika da ya faɗa guda biyar tun daga wajen famali a yanayi kaɗin nan no da ya faɗa haƙƙi zuwa kan inda za ka zo kan na amsara banda na amɗin akalla na jin wajen baiti biyar ne kenan Ya- yawwa to wannan baitukan guda biyar su waɗannan yake fa'idar su idan misali mutum yana tuhumar wani ko wani yaransa ne ko wani matarsa ne ko wani abu ne ko makamancin wannan ne kake tuhuma da shi akan wani abu wanda kuma abun kai tuhuma kake yi baka tabbatar da wannan abun ba ya ce galiban akan yi irin wannan wannan batukan guda biyar ana rubuta su a cikin ganye in aka rubuta su a ganye a sai a zo a nan da su sai a zo a samu hannun shi mutumin da ake tuhuma da hannunsa na hagu yana kwance yana bacci sai a dora ya ce to idan ka dora wannan abin kana dorawa idan da za ka dora kunnanka a daidai bakinsa za ka dinga jin yana gaya maka waɗannan duk abubuwan da kake tuhuma sa a kai ko menene sai ya zayyana maka shi tun daga farko har zuwa ƙarshe haka na idan kuma misali ko sata aka maka ko kuma wani abu ne aka kama shi ma shi ma akan yi irin waɗannan abubuwan a zo a sami fata irin kamar ta kwado haka sai a misali kamar cire shi fatar kama a ji mai fatar sannan sai a zo a sami a wannan bai cikin za a rubuta guda biyar sannan ila yau sai a zo a samu kuma kamar harshen shi kwadan kwadan da kuma idanunsa sai a dora a kan wannan fata to idan aka zo aka samu hannun mutum ko da idansa biyu aka zo aka dora a cikin hannunsa to duk wani abu da ya aikata na wannan abin sai ya faɗa a nan take sai ya faɗi wannan abu wancan kuma a bacci ne to shine ake yin wancan abin da ake yi wancan hannun hagu wannan shi kuma a ganye a ganye ake rubuta shi ma wannan da za a rubuta masa shi ma hannun hagu za a rubuta masa za a sa masa an gane ko waɗansu kuma suka ce a a wuyansa ne za a nannaɗa kamar a yi kamar laya da shi kenan a cikin abin da sai a rataya masa a wuya aka rataya masa a wuya duk abin da ake so ya faɗa a lokacin nan take zai faɗa shi kuma wannan baitin na da muka faɗa na na amsara ɗin nan shi kuma idan mutum ya zo zai kwanta bacci bayan sallar ita ya kwanta ya ta maimaita shi na amsara ɗin kuma a hawa fa a ranar ina har zuwa ƙarshen baitin yana ta maimaita shi har bacci ya ɗauke shi to insha Allah a cikin baccin nan ku zai gama zuwa sallallahu alaihi wasallam da yana maimaita shi shi kuma fa'idar sa kenan shi wannan baitin waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin fa'idodin waɗannan baitutukan kenan sannan kuma akwai a wannan baitin da muka faɗa na kafin al'adatuka hali ina ya la'imi shi kuma da wanda yake gabansa ko wani a gabansa ko?
shi ne da shi sai adatka sai adatka hali ko? to shi ne shi wannan baitin kenan na ya la'imi don eh eh na ba yau shi kaɗai ne an gane ko? ina kuma sun ce da shi da wanda yake gaban shi ne wadda adarta hali inda da zamu karanta su su biyun da a takaice su kuma idan wani abu ne mutum ya gani na wani munkari wanda yake son kuma ya kusar da wannan abu ya yi ya yi ya kasa ya kusar da wannan abu ko ne ko ne yake aikatawa kuma yana son ya je hana su wannan abu da suke aikatawa din kuma ya kasa sai a samu takarda sai ka yanka ta kamar matsayin mudawwara kewayayya sai ka rubuta wa'annan baitutukan guda biyu da in ka rubuta sai ka samu ka liƙa su a nan tsakanin idanunka guda biyu ƙasan inda ake ɗaura rawani kamar dai nan kenan shi dai kenan amma da ƙasa sai ka liƙa takarda don dai ka liƙa takarda to Allah ubangiji zai baka kwarjini da kuma tsayawar zuciyar da cewa za ka iya zuwa ka je ka hana wannan abin ba tare da ka ji tsoro ba haka idan mutum shine yake aikata wani abu kuma ya lazima yana aikata wani abu wanda kuma wannan abun ya yana saba shari'a yayi yayi yayi ya rinjayi zuciyarsa a bisa wannan abun ya kasa inda yana maimaita wannan bai cikin guda biyu duk lokacin da ya sallah karshen sallah zai maimaita su kuma insha Allah Allah ubangiji zai taimaka masa gaba daya wannan abun da yake aikata wanda ba daidai bane insha Allah ubangiji yana shi wannan shi ne fa'idar su kuma alhamdulillah alhamdulillah